ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال السعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤمنون أن ما من عباد الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم سبرنا ما لنا من مزيد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المبين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم وياتي بحلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال ضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزئنا ام صبرنا ما لنا من محيص wannan shi ma har ila yau ayin yana da madmuni guda biyu daga inda makaranta zuwa inda muka tsaya madmuni na farko shine misali Allah madaukin sarki na makafirai raddi akan jingina ma Allah gajiyawa da suka yi aya na biyu sannan kuma yana faɗan mana halin mushrikai wanda za su ci kansu bayan sun koma ga Allah tun daga tashi a gabar Allah yake cewa alam tara anna Allah ma'ana wannan gidabin zai zama abun wajjaharwa ne zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alam tara anta ya sayyidina muhammad mana shin baka gani ba ne duka malaman tafsiri sun haɗu akan wannan wannan alamtara ɗin misali an ru'uya ne ru'uyal kalb mana ba wai ru'uya ru'uyal aini ba Allah madaukakin sarki sannan kuma ya kunsha ma'anan istifhami na ta'ajibi shin ka abin mamaki ya tabbata ga wannan kafin alam tara anna Allah halaka samawati wal ard daga cikin sashin qurra'u akwai wanda suka karanta maimakon alam tara anna Allah halaka samawati sai su karanta da alamtara annallaha halikus samawati maimakon halakar samawati daga cikin qurra'u kamar imamu kisa'i irin kira'an sa kenan wallahu ta'ala alam sai yake cewa shin baka gani bane ubangijin da halakar samawati wal ard shi kuma anan imamu shafi'i yana cewa mahukustan aya din tana dauke da ma'ana na abinda malaman usul suke ce mashi wajahi na umum tana ɗauke da wajahi na umum ma'ana amun yuradi bi am saboda misali shi alam tara anna Allah halaka samawati wal ard ay wa kullu ma fihima mahluqan lillahi kuma abdan da duk abin da ke cikin sammai da kasai din nan abin halittan Allah ne kuma bawan Allah ne ma'ana laysa lahu sharikun wa laysa lahu masjid Allah madaukin sarki ba shi da abokin tarayya ko a sama ko a ƙasa sannan Allah maɗaukin sarki ba yi da tanka da za a ce ga Allah ga wani shi yasa ma da zai karantar sai ya fara karantar da mushrikan maka da musulmai ga baki ɗaya da faɗinsa na qul huwallahu ahad qul lahum ya rasulullah Allahu allazi misali yanbaghi an yu'badu fa huwal ahad ubangijin da ya cancanci da abauta masa shi shi kadai Allah maɗaukin sarki ke cewa in ya sha'ayi zuhibku to to nan an zo kuma wajahi na mashi'a wajahi da ke nuna buwayan Allah da girman sarautarsa da mulkinsa ba na yafi alufi mulki ma ya sha Allah yana gudanar da abin da ya ga dama a cikin sarautunsa mana in ya sha wa min mashi'ati an yasibuku a yana daga cikin gan dama Allah idan ya ga dama ma'ana ko din nan ba za ku gajiyar da Allah in ya karar da ku ba saboda misali kaman kafaran maka da suke ganin cewa wai yanzu wai bayan mun mutu wai a ce wai za a tashi sai ka wannan wannan wannan kirkiran magana abin ya girmama to shine sai Allah yake faɗan masa in ya sha ayyukum wa yati bi halqi jadid shi kuma wannan ayan har ila yau ya kunshe ma'anan shi ma tasliya ga manzon Allah ina ne tasliyan shi ne cewa ya rasulullahi kar ka damu da kafircin kafiran maka sun ki imani da kai ko to Allah madaukin sarki haƙƙin su akan kawan wakilil kafirina ne amhilhu ruwaida muna dan musu saurarawa ne kadan dan na lokaci kankani da haka misali in sun ki imani da kai kar ya dame ka ya rasulullah sun ki ka sun kafirce maka ne misali da kaddaran Allah ba na ba za su gajiyar da Allah ba da ya ga dama da ya karar da su wa ya ci bi halkin ai wa ya ci bi halkin ahara da ya zo da wata halitta daban jadidin wanda take sabuwa ai Allah zina yuminuna billahi wa yuwaffidunahu wa yutiquka ya rasulullah wanda za su zo misali suna kadaita Allah kuma suna maka da'a wannan shine ma'anan tasliya ga wajahin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ma zalika Allah bi aziz ai bi an yazhaba bihim wa yati bi halkin jadidin ma zalika alallahi bi aziz Allah ya tafiyar da su ya zo da sabon halitta wannan ba zai gajiyar da Allah ba shine misali abin da ayan take dauke da ma'anan nuna kuduran Allah da karfin mulkin sa da kuma gudanar da abin da ya ga dama Allah yake cewa wa barazu lillahi jami'an wannan yana daga cikin uslubul hakim na balagan Qur'ani ana magana da ma'aiki alaihi salatu wassalam a halin kafiran maka to saboda misali Allah madaukin sarki muhidin bi ma fi samawati wal ard sai aka tsallake aka koma can ma ba wai rayuwar barzan ba a rayuwar lahira Qur'anin ta tsallake ma'ana ta koma rayuwar lahira shine Allah yake cewa wa barazu lillahi jami'an wa barazu din nan misali kamar yadda Imam Zamahashari ke faɗi cewa kalman baraza din nan ya zo bi sigat limali saboda misali a tabbatar da hukukinsa saboda misali kullu wa'adin min Allah waqi'ul la muhala dukkan wani alkawari da ya zo daga wajen Allah abu ne mai tabbatuwa ba kokonto akan tabbatuwansa to shi yasa nan sai aka zo da shi misali da kalma da wa barazu lillahi jami'a ma'ana kullu man fis samawati wal ardi yabruzu lillah zai zo ma Allah a bayyane suka ce ma'ana Allah zai ije su a wani matsaya na farko bai kuyan ma na biyu ba na biyu bai kuyan ma na farko ba kai baka kare ma wani Allah ba Allah bai kare maka wani ba shine misali tabrizin da Allah zai musu wannan kuma aka ce abin da zai faru ne bayan tashi daga kabar nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana tambayan ma'aiki alaihi salatu wassalam dangane da wannan ibrazi din duk da akwai wancan ayan da yake da mutabaka da wancan hadisin na nana Aisha a wajen malaman tafsiri amma da yake cewa Allah zai bayyana da halittun farko da na ƙarshe to sai yake cewa Rasulullahi to yanzu idan an tashi a kiyama maza da mata kowa tsirara wani irin rayuwa za a yi manzo Allah ce haba Aisha ai al'amur ashaddu min zalik ai a lokacin ba ma wanda wai ya kiyaye wai shi ma namijin balantana hayye tunanin wani abu tsare ba wanda ma ta kiyaye wai ita mace ce balantana ha ai tunanin wani ina tsare ce har kaga ana kunyan ai wannan halin duniya ne idan an je lahira in kaga hankali ya dawo sai bayan an gama hisabi dan aljanna ya samu aljannan sa Allah ya sa muna cikin sadatu ahli janna Allah yake cewa faqala du'afa allazina takabaru to waɗannan ma'abuta rauni da suka yi da'a ma wanda suka jin sun isa suka sa suka saba ma Allah za ce musu inna kunna lakum taban ma'ana yawma yud'a kullu unasin bi imani ran da za a kira kowace al'umma da jagoranta to su wanda suka kasance batattu idan an tashe su gungu gungunsu saboda akwai wani wanda ya bata ni misali ba tare da dalili ba a kawai ya yana ganin wani din nan yana da karfin da ba a gaskiya yake ba ai da haka bai kasance da shi ba sai bi shi a haka to shi yasa yanzu za su zo su faɗa musu yasa manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu yake faɗa cikin hadisin Imam Muslim man sanna fil islami sunnatin hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah min min gaira an yanqus min ajrihi shay haka zalika man sanna fil islami sunnatun sayyi'a falahu wuziruha wa wuziru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta ingantaccen sunna ya koya ma mutane aikin alkhairi ya sa su a nagartaccen gwadabi duk sanda wani ya yi wannan aikin alkhairin za a ba shi daidai da ladan wanda ya aikin ko da shi yana gabas kaga misali a shi wannan kalubale ne gare mu mu ta kokari muna koyar da alkhairi dan ko yaro ne yanzu ya zama na a bakin ka ya fara ciratan zagi kai ka koyar da shi ai saboda da bai ji a bakin ka ba da bai iya ba magabata Allah ya saka musu da alkhairi idan za su yi ma yaran su tarbiyya sai ya zama duk abin da zai zama yana kunshe da gurɓata tarbiyya sai su kau da kai a kansa saboda kada yaro ya taso da shi Allah madaukakin sarki yake cewa inna kunna lakum taba'an sai su ce musu ai mu dinnan mun bi ku ne fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in shin ku dinnan za ku iya wadatar da mu da wani azaban Allah shi ma anan sashin ruwat da sashin mufassirun sun ce ayan dalilin waƙi'an ayan shine watan bayan mutanen da Allah ya ƙaddarta musu shiga wuta amma suna da imani sun yi kuka sun yi kuka kukansu ya sadu da Allah Allah maɗaukin sarki zai ce a je a fito da su a fito da duk wanda ma kana fi kalbihi misqala habbatin min hardalin min la min al imani har ya zuwa ƙasa da haka to sai an gama fitar da su sai su zauna su ya su ya su ƴan wuta sai su yi mitin sai su ce amma shi sanadin wannan asarin da aka kawo duk da an kawo shi daga ubai dan kab amma asarin a cikinsa akwai mazajen da misali ba dai wadda suke kazzabai ba ne amma dai da ifai za su ce to tun da wannan sun yi kuka Allah ya ji kukansu to mu ma mu kwatanta irin nasu mana ko Allah zai ji kukanmu an ce sai sun shekara ɗari biyar suna kuka shekara ɗari biyar suna kuka sai sun cika shekara ɗari biyar ɗin nan tab kukan bai musu amfani ba sai ce to mun fa kukan nan fa bai ba riba to ko mu hakuri ne mu kwatanta kila hakurin ta amfani sai sai su mabiya su ya su sai su shawara sai ce to muna ganin ko mu katanta hakurin shi ma haka za su yi hakuri ba wanda zai complain na zafin wuta ko kuna saboda yana tunanin hakurin za ta yi masa amfani sai shi ma sun samu shekara ɗari biyar ba wanda zai ce wuta na da zafi Allah ka raba mu da wuta Allah ka raba mu da wuta ya sa mu cika da imani idan sun gama sai zamana shi ma bai yi amfani ba to shi yasa in za ka bi Allah ka bi Allah a lokacin da bin Allah zai maka amfani shine mutum ya bi Allah a duniya yana da ƙarfi yana da lafiya kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala ya sallar hadisin Imam Bukhari yake faɗan mana halin mutane ma'abuta kyauta sai ce sai kaga mutum yana rowa sai ya zamana wai mutuwa ta zo ya ga ya zo gargara sai ce uku tubli fulanin kaza a ba na kaza a ba na kaza a ba na kaza amma me sai lokacin da ya ga cewa rai ta yi halinsa sai da haka manzo Allah sallallahu ta'ala sai yake cewa mafificin alkhairi kai alkhairi lokacin da kana da karfinka kana kwadayin wadata kana tsoron talauci to wannan haka yake cewa fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in qalu law hadana Allah la hadainakum sai ce to mu ma can a duniya ɗin da an ƙaddarta mana shirya da kuka bi mu da kun samu shirya shi yasa ɗan uwa ka buɗe idanka kar ka yadda ka zama makahu alhairi a bayyane yake sharri a bayyane yake gaskiya a bayyane yake bata ma a bayyane yake da haka yanzu ya rage ma mutum a matsayinsa na mai hankali in abin da kake kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irbal yazo yake cewa jita tasalu anil birr yace na'am ya rasulullah sai ce istabti qalbak bincika zuciyanka kaga ma'ana saboda ai kana da zuciya kana da kwakwalwan da zaka yi tunani da shi in kana kan daidai ka sani abin da yake gaskiya ka sani sai Allah madaukin sarki yake cewa sawa'un alaina sai ce to mu dai ga dai munan daidai wa daida am sabarna a ajzi'i ajzi'ina am sabarna mun yi korafi ko ko mun yi haƙuri malana min mafisin ai malana min shafi'in ba mu da wani maceci eh ma'ana wannan shine halin yan wuta bayan sun koma wuta to ba wannan ne zai baka haushi ba sai ayan da Allah ramma zai karanta mana a gaba duk sai sun gama shedan za a sa mai kujeran karaga shi kuma zai hudu ba nashi na bata Allah ka kiyaye ka wuce وقال الشيطان لما قضي الأمر إن إن الله لكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرككم وما أنتم بمسركي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قل الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأهلبتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرتم بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ما لم يتكتشف نن الله زي سام الشيطان كرجع sai na ɓata kenan shedan zai hau wannan kujeran zai ma 'yan wuta hudu ba to gashi har abin da zai faɗa musu Allah ya ba mu labari ta aiwatar kasancewa mu al'umma annabi ba karamin arziki bane da haka shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ce masa habbai asiga na gamewa sai yake ce muku kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba dukkan ku 'yan aljanna ne kowa zai shiga aljanna sai wanda yake shiga aljanna suka ce ya rasulullahi man ya aba yanzu wa zai ki shiga aljanna annabi ya ce duk wanda ya aiki da abin da nazo da shi zai shiga aljanna duk wanda ya bar abin da nazo da shi zai shiga wuta saboda misali Allah yana faɗan mana ma fartuna fi kitabin mishe duk abin da ya kamata ka koya ka iya yana cikin Qur'ani duk abin da da shi zaka bauta ma Allah yana cikin Qur'ani da haka misali yanzu ya rage naka ko ka nemi sanin Qur'ani ka bauta ma Allah ka samu yardan Allah ko ka bar Qur'ani Qur'ani ya barka kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa wanda ya sanya Qur'ani a gaban sa kadahu ila aljanna duk wanda ya sa Qur'ani a gaban sa a matsayin Qur'ani jagoran saliman to Qur'anin zai ja shi zuwa ga aljanna wa man ja'ala al-Qur'ana halfa wanda kuma ya jefar da Qur'ani ya bar shi a bayan sa to misali shi kuma Qur'anin ya quduhu ila an-nar ko kuma saqahu ila an-nar zai kora shi ne ya kai shi wutan jahannama Allah ka raba mu da wuta Allah yake cewa wa qala shaytanu lamma quliya al-amr to yanzu shaytan yana musu lecture yana musu jawabi zai ce yayin da falamar ya riga ya kare misali quliya al-amr latifi tasafiyat an kai waladaina an kai karshe a lokacin dukkan wanda yake da hazzin aljanna an riga an gama cire su to anan shaytan zai ce inna Allah wa'adakum ai misali ala alsinatil anbiya Allah ya yi muku alkawari a harshen annabawa sannan kuma ni din sai ce wa adal haq alkawarin gaskiya wa wa'atukum ni ma sai na zo muku da nawa yasa Allah wani wajen ce inna shaidana kana lakum aduwa shaidan makiyi ne da haka sai Allah bai bawa ce fatahi zuhu aduwa ku rike shi a matsayin maki dan haka sai Allah yake cewa wa atatukum fa ahlabtukum na sanya ku kuka saba ma alkawarin Allah da alkawarin annabawa wa ma kana li alaikum min sudanin sai ce ni ba ni na batar da ku ba bata ba shi a hannuna ko kuka batar da kanku shedan fa zai ba wanda ya bata wannan ansa to yanzu saboda Allah kana da masoyin da ya kai Allah da ya faɗan maka shedan maulan mu shehul islam shi ibrahim radiyallahu ta'ala yana faɗa a cikin tafsirin suratul baqara yana cewa idan kare maka haushi kana neman taimako to je ka wajen mai karan Izan karin ya taso ya game shi a tare da kai zai kwanta ba zai maka haushin ba sai ce to shedan karan Allah ne da ya sake shi a cikin bayi kuma shi wannan karan ya fi karfinka to in kana neman galaba a kansa haɗa shi da mamallakinsa shi yasa wata ran manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana zaune wasu abokai guda biyu ana faɗa jijiyan wannan ya kai nan idan shi yayi jajazo irin a lokacin ya kai ma haddin da komi zai iya yi ka san izan rai ya ɓaci haka yi manzo Allah ya ce Allahu akbar kalma ɗaya da zai faɗa da zai faɗa yanzu duk abin da yake ji zai tafi to saboda soyayya sabbai suna ji sai suka garzaya wajensa sai suka ce wani kalma ne sai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sai suka je suka ce ga abin da manzo Allah ya ce yana faɗa kuma sai shaitan din sai ya tafi Eh, sai shaitan din sai ya tafi to da haka kai ka kaddarta ba ka da karfin da za ka yi faɗa da shaidan amma Allah na da karfin da zai gama da shaidan to haɗa shi da Allah ka bi Allah ka yi ma Allah da'a sai taimakon Allah ya zamo tare da kai Allah madaukakin sarki yake ce mana illa an da'autukum fastajabtum li ma'ana ba wani abu ni dai na kira ku kun amsa ne eh na kira ku kun amsa mu fala talumuni kar ku zarge ni walumu anfusakum kowa ya zargi kansa Eh, kowa ya zargi kansa shedan fake faɗan man mutane wannan a kiyama Allah ka fi mana karfin sa Allah ka fi mana karfin sa wa ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihiya yace a halin da muke ciki wa ma antum bi mustagisiya wa ma ana bi mustagisin lakum ba zan iya taimakon ku da komi ba kuma ba za ku iya taimako na da komi ba shi yasa wanda ke da taimako shine wanda da ya je lahira da imani wanda ya je lahira ba imani ba yi da wani mai taimako kamar yadda jiya muka karanta idan mutum ya yi aiki a duniya kafin ya je lahira sai ya je lahira bai da imani amaluhum kasarali Allah zai mai da aikinsa ya zama kaman kawalwalniya Allah madaukin sarki ke cewa inni kafartum bima asharaktum min qabl yace ai tun kafin yanzu na kafarta da abin da kuka yi tara Allah da shi ma'ana wai shedan na ce musu ni fa da kuka ba mushriki bane eh tun a duniya ni ban mu Allah shirka ba malaman tarihi suna hakaito mana kissan fir'auna ko wanda aka ce sanda fir'auna ya ce ana rabbukumul a'ala wannan kalman ta girgiza shedan ya sami fir'auna zai wanka ya ce kai wai kai wani irin kangararren kafiri ne ya ce din baka san Allah bane ya ce ni tun da kake ka taba jin ne taba da awon Allah ta sai fa hankalin fir'auna ya dawo jikin shi sai ce to yanzu ina mafita ya ce ai tun da ka faɗa ba komi kawai ai ka ci gaba kawai ai ba wani abu Eh, to wannan haka shedan yi nan Allah madaukakin sarki ke ce mana gashi zai ce ni ba zan iya taimakon ku da komi ba ni ma ba za ku taimake ni ba ba na bukatan taimakon ku inni kafartum bima asharaktumun min qablu inna zalimina lahum azabun alim sashin malamai suna cewa wannan misali inna zalimina jumla ne musta'nifa ma'ana zance ne daga wajen Allah Allah yana faɗan halin su kafiran bayan sun shiga. Wasu ka ce a shedan cikan maganan shedan ne. Inna zalimina ay allazina zalamu anfusahum su ne wanda suka zalunci kansu ta hanyar tara Allah da waninsa. Lahum azabun alimu wani irin azaba mai raɗaɗi wanda yake mufazza'i ya tabbata gare su. Na'am.
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah madaukin sarki ke cewa da ilal lazina amanu wa amilus salihati to daman shi qur'ani haka yake akwai bishara akwai nizara a cikin sa idan an yi nizara sai a karkata wajen bishara in an yi bishara sai a karkata wajen nizara Allah yake cewa a wancanan ka lokaci wa udkhilal ladzina amanu za mu shigar da wannan wanda suka yi imani wa amilus salihati jannati za mu shigar da su wata irin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin ta halidina fiha sun in sun shiga aljannan masu dawwama ne a cikin ta bi izni rabbihim amma za su shiga ne bi izni rabbihim ai bi ma ja'u bihi min al-imani da abin da suka je lahira da shi na imani tahiyatuhum fiha salam gaisuwansu a cikin aljannan shine assalam assalam wasu kuma suka ce a tahiyatuhum fiha salam ai tahiyan mala'iku da za su rika yin musu kenan shine daga karshe sai in sun ce wa ahir da awana anil hamdulillahi rabbil alamin to haka za ga suna cewa salam salam ma'ana ba tsoro ba razani ba bakin ciki ba damuwa tsakanin haka yin aljanna za su dinga faɗa yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa assalamu ismun min asma'illahi shi kalmar assalam suna ne daga cikin sunan Allah da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita kasa al'umman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam al'umman manzo Allah sallallahu ta'ala san ummatun ne wanda misali mutassun bis salam da aka keɓance ta da sallama da aminci sannan a lahira shine gaisuwan su ya suya suya junan su shi ma gaisuwan sallama da aminci Allah ya ce alam tara kaifa laraballahu masala shi ma wannan alamtara din nan istifhami ne wanda yake misali na ta'ajibi Allah yake zance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamtara anta ya rasulullah ko kuma misali kullu misali mustahiqul lil hida duk wanda ya cancanci ai zance da shi misali ana magana da shi alamtara kaifa laraba Allah masalan ba ga yanda Allah madaukakin sarki ya buga misali bane ma'ana kwatankwacin kafiri da kwatankwacin wanda yake kabi ba musulmi kenan a su ne nan Allah yake ba da misali kalimatin ka masali kalimatin ɗayyibatin misali raba Allahu masalan Allah ya buga misali kalimatan ɗayyiba jamhur sun tafi misali almuradi bi kalimatin ɗayyiba hiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce kalimatin ɗayyiba wadda misali hadisi imam al-bukhari da muslim daga kan aba huraira manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa misali man kana ahir kalamihi la ilaha illallah da halal janna duk wanda ya kasance zancen shi na ƙarshe la ilaha illallah ya shiga aljanna la ilaha illallah ita ce mabuɗin aljanna yasa duk wanda ya rike ta ba hasara gare shi babu taɗewa babu nadama shi yasa yana daga cikin wani alami na musulman da Allah ya jarabce su da virus a kwakwalwa eh wannan alami ne na kwakwalwan mai wannan tunanin akwai virus in ba virus baka ce mai la ilaha illallah kuma ba zai shiga aljanna ba bayan hadisi ya inganta shi ma har ila yau hadisin Bukhari da Muslim da ashabu sunan wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ce a ranar kiyama Allah madaukakin sarki sai annabi ya ce ya rasulullahi da'ani a harbi kullu man qala la ilaha illa fi dunya duk wanda ya ce la ilaha illa duniya rasulullahi ka bari in fito da shi daga wuta manzo Allah sai Allah ya ce masha rasulullahi ka huta wannan ba fagen ka bane ka gama naka ai ni nayi mazati na alƙawarin duk wanda ya faɗe ta ba zan wanzar da shi a wuta ba wanda ya faɗe ta ba zan wanzar da shi a wuta ba saboda ita ce kalman da ita ake saduwa da Allah ba misali afdalu ma qulta ana wan nabiyina min qabli hadisi imam tirmizi la ilaha illallah mafificin kalman da na faɗa mun imam tirmizi da malik malik ya rawaito a cikin mota duk da na malik akwai ƙari haka Allah madaukin sarki yake cewa to kalimatu tayyiba ita kwatankwacin la ilaha illallah wajen musulmi da ya faɗe ta kaman itaciya ce mai tsarki imam zamashari da waninsa shi ma ya cirato daga ibn jarir al-tabari suna cewa misali wannan kalman za a wajen da shi dukkan wata itace wanda take da amfani a jikin ɗan adam take da kuma daɗi a baki amma suna cewa dabiniya ake ne dan an ruwaito maganan dabiniya daga barrawu dan azib an ruwaito daga misali ubayi dan ka'ab sannan an ruwaito daga abdullahi dan umar an ruwaito daga anas dan maliku duka ruwayan anas dan maliku wadda shi ma imamu tirmidhi da ibni majah da imamu nisa'i sun ruwaitar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗan ma'anan wannan da cewa ita wannan ita ce hiyal nahala ita ce dabiniya hadisin buhari da muslim su kuma ta kan abdullahi dan umar manzo Allah ya buga misali yana cewa inna min shajarati shajara a cikin itace akwai wata itaciya mislil muslim ko kamar salil muslim ita kamar musulmi ma'ana fi naf'iha wajen amfaninta sai annabi ya ce haddisu ni mahi ku faɗan mun wata itaciya ne sai shi ran hadisin yake cewa ko waka ufi shajar da bawadi to ne ina tunanin to ice kaza ne ice kaza ne sai na Abdullahi da Umar sai yake cewa fa waka a fi qalbi annaha nahala sai ya zo cikin zuciya na annabi da dino yake nufi to saboda hadisin yana da hanyoyin ruwaya da daman gaske a cikin hanyoyin akwai ruwayan da aka ruwaito yana cewa fasahayaitu an atakallamu bayna yadai Umar wa Ababakar yace au kama kale yace naji kunyan ni ina yaro da tije kaman Abubakar da Umar ba su faɗa ba ni in faɗa ina ganin kaman ba ladabi a ciki yace sai ne shiru akwai ruwayan Tirmidhi shi kuma da ya kawo sunan Umar kawai ba sayyidina Abubakar shine har bayan sun kamo hanya sai yake cewa ya abati wallahi wannan tambayan da annabi ya faɗa ya zo zuciya na sai ce to ya baka faɗa ba sai ce ai ka ji abin da ya faru sai da ko ka faɗa ta fi min kaza da kaza saboda ka yi ma annabi bajinta eh ka yi burge manzon Allah sallallahu ta'ala sabai suna tanafusi wajen burge annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kalmatu tayyiba ka shiratun tayyiba asaluha sabitun saboda ita tushenta misali yana nan tabbatacce a cikin zuciyar mutum wa far'uha fis sama'i rassanta misali far'u nan zai kasance misali amalin birri sauran ayyuka saboda idan aiki ko kuma itaciya ba ta samu tushe ba ba za ta wanzu a ƙasa ba kamar yadda ƙur'anin zai faɗan mana amma idan ta samu tabbatuwan tushenta a ƙasa to za ta fitar da 'ya'ya 'ya'yan zai ba da inuwa zai amfana shine misali kwatankwacin ita da duniya sannan kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisin ita da duniya tana da wani irin mu'jiza duk da akwai hadisi amma ba ingantacce bane wanda ana cewa ma'aiki na cewa ku ci daga cikin anniyanku ma'ana menene anniyanku da duniya saboda ana cewa da ƙasan da aka halicci sayyidina adam alaihi salatu wassalam raguwan da ya rage da shi aka halicci da duniya amma hadisin akwai maganganu a kansa ba tabbataccen hadisi bane mun karanta wannan hadisin da yan uwa a cikin matsalan hadisan da suke ba ingantattu ba a sai yake cewa wa farko hati sama reshen ta yana sama sai yake cewa tuti ukulaha kullu hin ita amfaninta yana zuwa kowane kini alhin a wajen laraba shine misali kullu juz'in min ajza'il waqt yusamma bi hin kowane yanki daga cikin yankin lokaci ana iya ce masa hin amma shi wannan zahirin ayan almurad bil hin shine misali wata shida an fahimta wata shida saboda a zance mafi tabbata da dino wata shida yake yaya wata shida yake yaya shi ya sa sashin malamai suka fassara shi da wata shida daga cikinsu akwai abdullahi dan abbas amma imamu katada ya ce misali tuti ukulaha kullu hinin ya ce misali al'am shekara ake nufi amma ta ci din misali bi izinin rabbiha tana zuwa da izinin ubangijinta ne ma'ana nan ana ishara zuwa ga shi imanin mumini yana tabbata ne da izinin ubangiji Allah yake cewa da raballahu al-amsal lin-nas haka lamarin Allah yake yake buga mutane misali la Allahum yatazakkaru manufan Allah da ba da misali shine mutane su dawo cikin hayyacinsu su yi tunanin abin da ya kamata.
Wa masalu karimatin karisatin ka shajaratin kabisatin tustat min fawqil ardi ma laha min qarar. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة حديثة كشجرة حديثة إذ تست من فوق العرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويلل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يكتوى ومثل كلمة الحديثة أي مثل كلمة الكافرون kwatankwacin zancen kafirai da rashin imaninsu da Allah ka masalu kalimatul hadisa kwatankwacin su kwatankwacin itaciya wanda take misali ma'abuciyan muni wadda take misali ma'abuciyan cutarwa shi ma nan sun fassara ana nufin guna wasu ce guna ake nufi wasu ce kuma zai iya ɗaukan kowace itaciya in dai misali ta kunshe ma'anan cutarwa kamar su tinya an dai san tinya da makamantansu ita tana cikin itace mafi muni wadda ko da wasa dabba ya ci ba dabba ba ko mutum daga ranar kuma rayuwa ya riga ya kare kenan to don haka kowane itace zai iya ɗauka ma'ana shi kafiri ga baki ɗayansa sharri ba wani alkhairi tare da shi shine Allah yake cewa ka shajaratin hadisa ijtusat min fawqil ard saboda ita za a ganta misali akan kasa ne iyakanta saman kasa din malaha min qarar ai ba ta da matabbaci ba ta da kamannin jijiya a cikin kasan da zai rike ta ma'ana laysa ma'aha kalimatul ihlasi ba ta tare da kalmar la ilaha illallah sai Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bi qawli sabit sannan shi kuma wannan malamai jamhur sun tafi akan ana maganan barzahul ma'ana halin kabari yusabbitu Allahu allazina amanu bi qawli sabit shi ma har ila yau hadisin Imam Tirmidhi da Nisa'i da hakimin mai sabori daga Barra'u dan Azib din suna cewa shine manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana cewa idan mumini ya mutu mala'iku za su amshi ruhinsa suna murna za su tafi da shi zuwa wajen Allah bayan ya je inda aka so ya je za a dawo da shi cikin kabari saboda amsa tambaya to a yayin da ya dawo amsa tambaya to yi sabbitillahu allazina amanu bi qawli sadiq sannan haka ran kafiri yayin da ta fita mala'ikun azaba za su zo su daka mata tsawa suna cewa ta fito da kanta eh ta fito da kanta wa iyazu billahi to a lokacin za su rike ta tana wari tana ɗoyi ita ma izan ta je an tafi da ita yughlaqu dunaha abwabus sama in an je sama da ita za a kulla kofan sama ba wajen shiga tare da ita za a dawo da ita ita ma kabari sai ta amsa tambaya shine misali hadisin yake nuna cewa idan mutum ya shiga kabari mala'ika za su zo masa wanda shi ma imam abu huraira ya yi wayan wannan hadisin mala'iku za su ce masa man rabbuk wa ma rasulik wa ma dinuk har zuwa ƙarshe za su tambaye shi waye allanka waye annabinka me addininka wannan ruwayan ashabu sunan amma ruwayan da ya zo a cikin misali ruwayan bukhari da muslim su kuma ta kan sayyidina abu huraira din shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa ma za ta kula fi hazar rajul shi kuma za a zo da manzo Allah ya ije maka a gefe a ce me zaka ce dangane da haƙƙin shi wannan mutumin gashi nan an zo maka da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wanda ya imani Allah zai tabbatar da shi an ruwaitar da zancen sayyidina Umar wasu na cewa wannan waƙi'an ya tabbata ne a ya sauka ne akan sayyidina Umar da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yana majalisan sa mai albarka sai yake ba su labarin maji'in nakir wal munkar zuwan munkar wa nakir sai sayyidina Umar sai ya ce ya rasulullah to sandawai shi munkaru da nakirin nan zai zo shi ma dai hadisin la'ifi ne amma na isti shahadi da shi sai suke cewa misali sai na umar ya rasulullahi sanda munkaru da nakirin nan zai zo wai sanda zai zo muna da irin kwakwalwanmu da hankalinmu da muka rayu da shi a duniya ko ko an raba mu da hankalinmu sai manzo Allah ya ce da hankalinka zai zo sai ce to ya rasulullahi idan aka fika iyahuma sai ce in dai da hankali na za su zo inda na bauta mu Allah to ya rasulullah karka damu zan wadatar maka da su ma'ana zan iya amsa musu tambaya shine misali wanda ake ruwaitowa daga bangaren sayyidina Umar malamai duka sun tafi akan wannan ayan ɗaya ne daga cikin ayoyin usul me ake nufi da usul wanda ya tabbatar da mas'alan azaban kabari ko kuma tambayan kabari wadda shi haddin mas'alan tambayan kabari kusan haddi ne na tawaturanci shi yasa sashin malamai suke ganin duk wanda ya musun tambayan kabari suna maganin ya fita daga cikin haddin musulunci amma akwai shuzuz daga cikin malaman musulmai wanda sun yi musun tambayan kabarin wasu kuma sun ce a'a za a yi amma ba za a yi ma musulmi ba saboda misali akwai hadisin imam bukhari wadda hadisin afwan sai na abdullahi dan abbas wadda bukhari da muslim su wato da sauran masu ruwaya wadda manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam yana tafiya a cikin madina sai ya zo ma wani kabari da ya zo makabarin sai ke cewa ka innahu ma layi azubani ko innahu ma yu'azzibani ya ce waɗannan mutum guda biyu ne ana musu azaba kaga misali a ina ke musu azaban a cikin kabari sai ce ma ya azubani fi kabir abin da ya sa ke musu azaba ba wani abu ne mai girma ba har zuwa ƙarshen hadisi wanda misali ma'arufi ne a wajen mu duka gabaki da da hadisin har ila imamul bukhari wadda nana aisha take cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi ma wani yaro sallah a cikin sallan sai yana cewa Allahumma qihi min azabil qabr Allahumma qihi min azabil qabr Allah ka amintar da shi daga azaban qabr sai suke cewa har yaro yanzu a tambaye shi tambayan kabari da asarin da ake ruwaitowa na sayyidina Umar wanda yana zaune sai wani bayahude ya zo wajensa ya ɗauko ƙashir da gagge da ya mutu ya mutu da jimawa ya radiddi sai zo sai samu sai na umar sai ce annabin ku wai kuna ce mana wai annabin ku ya ce za a azaban kabar to in ana ma wannan azaba ya ban ji zafi a hannuna ba gashi ina rike da kokon kansa sai na umar sai hankalin shi ya tashi yace to wannan zai kai mutane ya bar sai ya leƙa cikin majalisar duka ba sai na ali a ciki sai ce aje a kira mai sai na ali wannan an san sai su sai na ali yana fito cikin gida da sauri ya zo sai yake cewa ya amir me ya faru sai ce ga wannan bai hudan ne ya zo zai rikita lamarin musulmai ya kawo mana shakka a cikin lamarin sai ce mene ya tambaya sai ce ga tambayin da sai sai na ali sai ce ba wannan mai sauki ne amir al-mu'minin sai ce wannan kake musu sai ce sai je ya ɗauko kyastun wuta dutsen wuta sai ya kyasta ta haka sai wuta ya tashi sai ya cinna masa sai zai gudu sai ce tsaya mana sai ce ubangijin da ya ɓoye wannan wutan a cikin wannan dutsen kafin mu kyasta ba ma gani shi ya ɓoye azaba a kokon kan wannan ba a ganin sanda yake masa azaba wannan amsan da sai na ali ya bashi sai ya musulunta shine za ka yi sai na umar yana cewa a'udhu billahi min mu'didatin laysa fiha abal hasan Allah ina neman tsarin kar fatawa mai rikici ya zo gaba na san da sayyidina Ali bayan eh saboda shi kadai ne yake da kamar yadda yake faɗa saluni saluni qabla an tasfini e duk wani wanda yake da wani abu na kankayi a addini ya zo ya tambaye ni saboda duk sanda aka neme ni aka rasa fa akwai matsalan da har kiyama ta shi ba za a warware saboda abin da Allah ya keɓance shi da shi Allah ya ƙara musu yanzu shi ne nan yake cewa ya sabbitu Allahu allazina amanu bi qawli sabiti fil hayati dunya ma'ana fil hayati dunya ya sabbituhum ma'ana bi la ilaha illallah za su rayu kan la ilaha illallah wa fil akhira sannan za su tashi misali shi ma a lahira da ita wa lillahu zalimin Allah zai batar da azzalamai ai kuma allazina kafaru billahi wa rasulihi su ne wanda suka kafirce da Allah da manzon Allah wa yaf'alullahu ma yasha Allah kuma abin da ya ga dama haka zai aiwatar na'am alam tara alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qauman daral bawa جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ألم تر إلى الذين إن إن ولا تيتناوا أفرقون سورة عندما كفار كراتي mun faɗa zancen magabata akan cewa a cikin wannan sura tare da makiya ne akwai ayoyi guda uku wanda suke cikin madaniya to daga ciki shine wannan faɗin alam tara din nan da aka karanta jamhuri sun tafi akan wannan ayan madaniya ce kuma ta sauka ne akan wanda suka yi kafirci suka zo suka yaƙi da manzan Allah yaƙin bada tashi malamai sun ce da su ake yi amma imam sufyanu sauri a tafsirinsa ya ruwaito sanadin ya take zuwa kan sayyidina ali karramallahu wajahu yana cewa alam tara illal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wanda ake nufi da su sune misali banu mahzum da banu umayya ma'ana sune banu mugira an ruwaito kwatankwacin wannan ma daga na Umar Allah ya ƙara masa yadda wadda shi ma Imam Zamashari ya kawo wannan kissan a cikin tafsirinsa yana cewa su banu mahazun ko banu mudira Allah ya gama da su ranan Badar Allah ya ƙarar da su ranan Badar kafircin su da mummunan tajin su ya kare amma sai sayyidina Ali ke cewa su kuma banu Umayya Allah ya yi musu tamattu'i zuwa lokacin da kuma ya ga dama shi ne ara musu wannan shekara tamanin wadda misali malamai suke faɗa suka ce da su ake nufin wannan aya sannan an ruwaito daga na abdullahi dan abbas da su imamu qatada da su imamu suddi su kuma sun tafi akan cewa shi wannan waƙen ana nufin kafiran maka ne in general an fahimta kafiran maka in general su ake nufi da aya shine Allah maɗaukin sarki ya zo da istifhami na ta'ajibi ko ko misali mu ce istifhami na tangiri alam tara ai alam tara anta ya rasulullah shin ba garin bane ya annabin Allah ilal ladzina baddalu ni'matallahi waɗannan da suka musanya ni'iman Allah kufra zuwa kafirci wasu ka ce misali shi kanshi wannan ayan za mu tsinci ma'ananta a gaba idan an zo kissan sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam saboda su din mutanen annabi Ibrahim ko kuma mutanen maka in general ƙasa ne wadda take kamar yadda yake cewa rabbi inni askantu zuriyati biwadin ghairi zi zar'in din nan zamu zo mu karanta su a gaba ya ubangiji gari ne wanda fako ne ba kauni ba ko shuke shuke sai zaci amma sai na Ibrahim alayhi salatu wassalam ya zo ya kafa garin an ce sanda ya zo ya ije sai ya da hajara da ɗanta sai na Ismail garin maka in dai ƙwaryen maka ne ba kowa amma a ƙauyenta akwai akwai larabawan ƙauye wadda matafiya abu ke zuwa da su to suna cikin wannan hali suka ci albarkacin addu'an annabi ibrahim Allah ya sanya su misali gari ne wanda take misali amina ko an tashi kai hari ba a kai mata hari kamar yadda ya inganta shi ma a hadisin imam bukhari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ni kaina Allah ya ara min sa'a ɗaya ne minan nahar amma kafin ni Allah bai taba ba wani halitta daman ya zo maka ya kawo hari ya kwashe lafiya kuma bayan ni Allah ba zai ara ma wani mahaluki daman ya kai ma maka hari ya kwashe lafiya ba amma fa sai an kai harin an fahimta za a kai harin in mun hararo ma'anan annabi ya ba mu labari saboda Allah zai ara ma kafiran duniya dama kamar yadda Allah yake faɗan mana hatta iza ahazat al-ard zuhurufaha wa zayyanat ko to yayin da Allah ya ba su dama suna ganin kamar su dinnan za su iya kashewa za su iya rayarwa sai su fara tunanin wannan wa'adin da aka faɗa Qur'ani anya ba shaci faɗa bane to me zai hana ma mu kai makan harin mu ga me zai faru in ka auna hadisin annabi da kyau ya kunsha wannan ma'anar saboda ba rami ne ya kama maganar rami manzo Allah zai ce mana ta iza kanu bi baida har sai sun je wajen da ake ce masa baida manufansu da fitowar shine za su je su yaƙi ka'aban su gane zai faru annabi ya ce fa safallahu bi awwalihim wa akhirih Allah zai gwada musu karfin sarauta duk wanda yake wajen Allah zai ce kasa ta bude ta haɗe su a hadisin ne ma muka gano ma'anan ashe ana cin albarkacin bayin Allah na kirki tunda a hadisin sai da ummu salama tana cewa a fanukuliku wa fi salihun yanzu ya rasulullahi haka za a halaka mutane bayan a cikinsu akwai bayan Allah na kirki ma'ana aqidan sabban annabi kaɗi ba in bayan Allah na kirki na cikin mutane ana cin tsiran su kamar yadda jiya na istishari Imam Bukhari ya mayu babi babin neman taimakon Allah da salihan bayi da sa'alik wanda ba kowa ba a cikin al'umma kaga ma'ana aqidan magabata gabaki ɗaya ana cin albarkacin wasu bayin Allah to da haka wanda zai zo ce maka ba wani mai albarka wannan ba aqidan salafu bane e ba aqidan sahabbai bane ba aqidan bayan Allah ne kirki bane a wannan misali zaina lahu shaytanu su amalihi ne shaytan ya kawata masa mummunan aikin sa Allah madaukin sarki ya faɗa mana yake cewa baddalu ni'matallahi kufra shine bayan Allah ya musu wannan ni'ima ya tsare musu gari ya ba su ni'imomi mabambanta dan malaman tafsiri za su faɗa mana a gaba lokacin da annabi Ibrahim ya yi wannan addu'an Allah ka sanya wannan garin ya zama kaza ya zama kaza aka ce sai aka yanko wani gari mai zaman kanta tun daga sham aka zo aka kafa garin a da'ifa shi yasa za ga a maka kaf ga baki ɗayan maka ba gari mai can da dinaki ba gari mai inabi mai daɗi irin da'ifa shi yasa ko a lokacin masu kuɗin maka in manoma ne gonakinsu ba a maka yake ba yana da'ifa to sai Allah ya yanko ƙasa ya zo ya girke musu ita a maka saboda addu'an annabin Allah sai Allah madaukin sarki yake ce mana wa ahallu qaumahum darul bawar su din kuma sai suka canza ni'iman Allah har suka yaudari mutanen suka saukar da su gidan taɗewa gidan bala'i gidan musiba Allah ka raba mu da shi sai Allah ya ce to kaman nan an tambayi Allah ne mal muradi bi darul bawar Allah ne ake nufi da gidan bawar nan saboda wani kalma ne na lugga wanda mu ba mu gane shi ba sai ce jahannama sai sa sai zama misali siffa ne bin nasba zai iya zama mausufin ne bin nasba sai ce ai haza daru huwa jahannama wannan gidan shine jahannama sai Allah ya ce yaslawna za su shige mata wa bi isal qarab Allah ya ce tur da mazauni tur da makoma ya koma jahannama Allah ka raba mu da shi wa ja'alu lillahi ko na'am wa ja'alu lillahi andadan suka sanya ma Allah kishiyoyi ma'ana abokan tarayya tare da Allah li dullu an sabilihi dan su batar da mutane ga barin tafarkin Allah qul tamatta'u sai Allah ya ce faɗan musu ya rasulullah ai tamatta'u qalilan akwai ijazu hasin shi ma a wajen e dan daɗin da kuke ji na duniya misali mata'un qalilun ne dan jin daɗin kaɗan ne duk jin daɗin da ba zai wuce shekara tamanin ana jin sa ba jin daɗi ba idan yaro yana rayuwa sanda yake kurciya wasa ya sani ba daɗi ba saboda shi dai cikin sai cika yaro na iya bambanta daɗi ne bayan ya kai shekara daga sha biyar zuwa sha bakwai shi yasa za ga yaro ya sawo riga duk manja amma shi bai dame shi ba zai shiga cikin abokai sai in sun mai gorin kaya mai kyau sai koma wajen maman sai ce maman ni ba a samun kaya mai kyau ba amma shi ba ba gaban sa bane shi kuma idan ya zo gida kawai ya ci abinci amma yayin da ya fara jin daɗi daga shekara sha bakwai daga shekara sha bakwai ɗin nan daɗin yana ƙurewa ne daga shekara arba'in kuma yana kai shekara arba'in cika ya gama in ido ne ya fara baya in kunni ne ya fara baya ƙafa ya fara raguwa ƙarfin ƙwaƙwalwa ya fara baya to daga lokacin kawai halin lallaɓawa ake shi yasa za ga idan har Allah ya sa mutum ya kai daga saba'in sai ga shi kankin kansa a cikin malamanmu akwai wani bawan Allah yana Allah ya ja mana kwanansa ya inganta lafiyansa wata ran na shiga wajensa ziyara gaishe shi sai ce min wani na ce sai ce ka ga littafan da ke gefe na sai na ce a a kar makallahu sai ce duk ahwalul kiyama ne yace yanzu ban jin daɗin wani abu in ba in karanta labarin da ya shafi lahira ba yace saboda ni a yanzu ina wani gaba ne da ko yanzu mutuwa ta zo alhamdulillah na riga na cin rai da rayuwa sannan a cikin sadatin namu akwai wani shi ma ya koma ga Allah Allah ya jaga da rahama gare shi mun shiga gaishe shi sai yake ce ma wanda muka ja muka raka zuwa gaishe shi sai ce kaga tukwane na yace da ije shi tukwanen nan yanzu ya kai shekara kaza yace na riga na auna kaina na auna tukwanen da za su yi ga sunan na ije kana shiga ɗakin shi za ga tukwanen nasa ga sunan a yace ga likafani na can a gefe na ije shi saboda me saboda ya wuce sittina a lokacin ya kamata idan har Allah ya sa ka tsallake arba'in ba wai lokacin ka fara tunanin wai yanzu za ka fanta ma bane a'a imam sayyidi wannan babban shahararren malamin da duniya ta cika da ambatansa daga sanda ya kai shekara arba'in ya ce duk abin da nake nema Allah ya riga ya gama bani ya ce daga nan na yanke wani mu'amala na shagaltu da Allah shekara ashirin da motsin da ya ƙara a gaba ya ƙare su ne wajen bauta da talifat shine a wannan gaban lokacin wani bawan Allah yana da matsala tsakanin shi da masu mulki kuma suna neman rayukan ransa za su kashe shi aka ce mutum ɗaya ne zai yake da isan da zai faɗan musu in ya faɗan musu za su ji ya zo wajensa ya ce ya imam ina roƙon alfarma ga halin da nake tsakana da masu mulki an ce kai za ka faɗa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji ya ce wallahi ka yi haƙuri ya ce tun daga lokacin da na shagalta na koma fiyar da manzan Allah sai ina jin kyaman duniya da 'yan duniya ba zan iya zuwa wajen masu mulki faɗan musu kukana ba ya ce saboda yanzu din nan ina magana da annabi baki da baki na ido na da ido na ya ce da haka ba na ba ruwana da masu mulki da lamarinsu to da haka duk da ka kai wannan shekara arba'in aka cire ma ranka wai kana neman kana jiran wai hali ya zo ka fanta ma aka fara tattalin lahira wannan shine halin bayin Allah na kirki Allah ka sa mu ji gwadaban su yasa Allah yake cewa kul tamatta'u fadan musu dan ji dadi dan kadan fa inna masirakum ila nar duk wannan dadin da kafaran maka suka ji suka gama makoman su da wutan jahannama lokaci alhamdulillah assalamu alaikum